مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صب جلالي وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا نصيبها امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي واشرح به بك صدري واستعن به وانفعنا به نفعا عميما الآيات بعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم بركة الأزمي وتا من البركة وتا وند الله تبارك وتعالى يجي كرمال الدوري na bayinsa da kuma yi musu alkawarin haka يا ذو حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى أتقاء في كل يوم يعني في رمضان وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل ليلة في كل يوم وليلة وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da bayi wanda yake yantawa a cikin kowane yini da kowane dare na watan Ramadan kowane musulmi daga wata a cikin watan Ramadan yana da addu'a karɓaɓɓiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daya a yininsa daya a daransa wato kullum yana da kyakkyawar addu'a karɓaɓɓiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato wanda Allah ya alƙawarin karɓa masa addu'a tsakanin dare da rana wato addu'a guda biyu saboda haka mu dage da addu'a a cikin wannan wata mai al'umma haka nan Imam Al-Bayhaqi ya rawaito da isnadi la ba'sa bihi insha Allah daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala وليت أمتي في شهر رمضان كمسا لم يؤلهن نبي قبلي أما واحدة فإنها إذا فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا وأما الثانية فإن كلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة وأما الرابعة فإن الله يامر جنته ويقول لها استئدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما الكامسة إذا كان آكل ليلة غفر له غفر لهم جميعا قال رجل من القوم أي هي ليلة القدر قال لا ألم تر إلى الأمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم وقال الله صلى الله عليه وسلم yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa al'umma ta abubuwa guda biyar a watan Ramadana ba a ba wa wata al'umma kafin ni ba yace idan farkon watan Ramadana ya kama daren farko Allah tabaraka wa ta'ala zai kalli bayinsa da kallo na jin kai da rahama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kalle shi kuma ba zai masa azaba ba har abada na biyu kuma warin bakin masu azumi yayin da suke maraita bashin bakin ya fi ƙamshi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga ƙanshin almiski na uku mala'iku tana nema musu gafara a cikin dukkan dare da dukkan rana wato mala'iku suna nema wa wannan al'umma gafara darenta da rananta na hudu kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci aljannarsa ya ce ki ado ki tanadi ki shirya saura kaɗan bayina za su huta daga wahalar duniya su dawo cikin gidana da gidan karamci na amma na biyar idan ƙarshen dare na watan ramadana ya zo Allah tabaraka ta'ala zai gafarta wa al'umma gaba ɗaya wani daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan daren shine lailatul qadri yace a ba lailatul qadri bane kana ganin idan aka idan aka surci ma'aikata suka yi aikin leburanci suka gama aikin su za a biya su lada ko ba za a biya su ba za a biya su yace to wannan sakayya wato wannan ba lailatul qadri bane haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala daren karshe sai gafarta musu gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa wanda yake gafartawa na'am
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
وإذا ما أنزلت سورة إذا أكا سوفر دا سورة دقا القرآن فمنهم daga cikin su munafikai zaka ji manya kulwan da yake faɗa wa mutanen sa sun wai aya ta sauka ayyukum salihu hazihi imana wane ne wanda a cikin ku wanda wannan aya da ta sauka ta ƙara masa imani shi dai yana nan yanda yake fa amma allazina amanu wanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala fasadarhum imanan sai ta ƙara musu imani saboda gaskatawansu da ita wa hum yastabshirun su suna masu farin ciki da ita na وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
wa amma allazina fi qulubihim marad amma wa'anda rauni itikadi yake zuciyansu fazalahu rijsan sai ayar ta ƙara musu datti shine kafirci ila rijsihim ya zuwa kafircin su saboda kafircewar su da ita wa matu za su mutu wa huwa hum kafirun sai su mutu suna hum kafirun suna kafirai na'am Allah ya kiyaye mu أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون wai shin su munafikai ba sa gane annahum cewa su yubtanuna ana jarraban su fi kulli amin a kowace she- cikin kowace shekara marratan sau ɗaya au marratayn ko marra biyu rashin lafiya da fari wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi ashe rashin lafiya da fari kamar izina ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda take nuna wa bayi cewa saban su fa yana wato yana wato saban su yana gab da jawo musu ko yana jawo musu yake jawo musu fushin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai ga sun fada talauci ko sun fada rashin lafiya dama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wala annahum asamu tawrata wal wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim saboda haka ashe ne santa ga Allah tabaraka wa ta'ala nisa gwargwadon nisa da Allah bayi gwargwadon yadda za su dinga shiga wato bala'i kenan iri-iri Allah kuma ya gaya mana dawa wai abuwan kasir Allah tabaraka wa ta'ala ya mana abuwa fi kulli amin maratan aw maratayn summa la yatubun sannan kuma ba sa tuba daga nifaqar su daga munafurcin su wala hum yazakkarun kuma ba sa wa'azantuwa da cewa wannan abin da yake zuwa musu na fari da rashin lafiya ibtila'i ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon munafurcin su ba sa wa'azantuwa nan وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم
فإذا ما أنزلت سورة إذن كما أكا سوقت القرآن أسين آية أتوانا آية أكوي أنبتان سكوما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكرم تاتا يكرم تاتا أبين داك سوقت أسكين تنهالا ينسو نظر بعضهم إلى بعض سيغ ساشنسو suna kallo ya zuwa sashi suna suna shirin gudu wato tafiya su bar wajen ya na sai ga suna cewa hal yarekum min hadin shin yanzu akwai wanda hal yarekum min hadin wani yana ganin ku in za ku zare jiki ku tashi idan sun ga ba a ganin su fa in lam yarahum ahadu sai idan ɗaya wato idan sun ga kaman ba mai ganin su sai su zare jiki suna fita ɗaya ɗaya ɗaya idan kuma sun ga ana kallon su to sai su haƙura su zauna a dole dai abin yana da kansu a zuciya sun mansarahu daga nan kuma sai su juya a kan kafircinsu sarafa Allah ƙulubahun Allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da zukatansu a gaban shirya bi annahum la yafqahun cewa su mutane ne wanda ba sa fahimtar gaskiya saboda rashin lurar suna لقد جاءكم رسول عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
لقد جاءكم لقد جاءكم رسول والله أي حقيقة منظور ببا يا زومكم من أنفسكم أي daga cikinku daga kawunanku wani aya wani qira'a min anfusikum daga cikin zabukunku wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa wa qara minhum bani adam واختار من بني آدم الأربع واختار من الأرض قريش واختار من بني واختار إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق فاختار منهم بني آدم واختار من بني آدم الأربع واختار من الأرض كنانة واختار من كنانة قريش واختار من قريش بنو هاشم واختار لي من بني هاشم فأنا كيار من كيار الله تبارك وتعالى يا أهل الجهلتة يا أهل الجهلتة قبائل a cikin halitta sai Allah ya zaɓi ‘ya'yan Adamu ya zaɓe su da girmamawa sai sanya su halifofinsu a bayan ƙasa wa tsala mukallin mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa laqad karramna bani adama sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin banu adama Allah ya zaɓi larabawa a cikin larabawa kuma Allah ya zaɓi banu kinanata a cikin banu kinanata Allah ya zaɓi quraish a cikin quraishawa Allah ya zaɓi banu hashim ni kuma Allah ya zaɓe ni daga cikin banu hashim ban gushe ba zaɓen ɗaya daga cikin zaɓaɓɓu da ya ce minan fasikun ko minan fasikun daga cikin kawunan abdullahi ibn abbas ya ce babu wani dangi a cikin dangin larabawa sai face manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka da wannan kabila wato shi ɗan tsakiyar ɗan dangi ne na tsakiya babu wata kabila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai haɗu da ita ba wannan manzo azizun alaihi ma alittum ma'ana ma alittum duk abinda ya wahal da ku ko yake wahal da ku ko kuma duk abinda zai gamu da ku na wahala da rikin jin daɗi a duniya ko a lahira to azizun alaihi wannan abu abu ne mai tsanani a annabi sallallahu alaihi wasallam malamai masana annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a yanzu nan yanda kake kaya in ta soce ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ka kafin ka ji ka wato sai ya ji sai ya ji sai ya ji tashin hankalin zaka sokuwanka da zaka yi da ita ita kaya so zaka azizu alaihi ma anittum sannan kuma harisu mai kwaɗayi ne alaikum akan ku cewa ku shirye ku bi Allah tabaraka wa ta'ala wato yana matuƙar kwaɗayin ya ga dukkan ku gaba ɗaya kun koma zuwa ga Allah lafiya babu wanda zai haɗu da matsala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'ufun mai tsananin jin ƙayi ne rahimun mai jin ƙayi ne bil mu'minina da mu'minai yana nufin su da alheri kaga nufin su da alheri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai har yana yana yana yana gwanjan aljanna a muminai kaga mutum ya dauki ya dauki kazanta ya dauke ta akan hanya kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni ra'aytu ra'aytu rajula yataqallabu fil jannati fi shajarati qadaha kanat tuzin nas na ga mutum yana watayawa aljanna saboda wata bishiya wanda ya yanke ta tana cutar da mutane kaga bishiya tana cutar da mutane ko tana kama musu kaya in za su wuce ko tana taɓa goshinsu ko kuma tuntube saiwa tana tana suna tuntube da ita ka tsaya ka sare yi wannan kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana yawa tayawa da aljanna kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba sai da ya zama yana bada aljanna a wannan al'umma da kurbin ruwa ko kama kayan mai kaya zai ɗauka ya gijiya ka ɗora masa ko gaida mara lafiya kai ko dai wani abu ɗan kaɗan ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kwaɗayinsa da aljanna yana ta bayar da ita wato da ayyuka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallau idan kuka ba da baya ga barin imani duk da wannan sufa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu yanda zai da ku in kun ba da baya ga barin sun in ba in sun ba da baya ga barin imani da kai fa qul ka ce musu hasbi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ishe ni la ilaha illahu babu wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu akan Allah tabaraka wa ta'ala nake dogaro mana da shi da amince wa huwa rabbul arshi shi da kuma ubangijin al'arshi shi ne al'arshi kursi al'azim wanda yake mai girma ya keɓance shi da ambato domin shi ne mafi girman halitta gaba ɗaya wannan aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum kabu yace ya rawata su mutta da rawata yace ita ce karshen aya wanda ta sauka alqur'ani wannan aya ta karshe wannan aya ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi mai tafsiri yana cewa wa hatani al-ayatani wayannan ayoyi guda biyu na laqad ja'akum bihimal amanu min kulli makruhin da su ne amana shi da aminci daga dukkan abin ki dukkan abin da kaga zai dame ka a rayuwarka ko menene shi idan ka rike da kajja a kun za ka fita wa warada lallai hadisi ya gangaro cewa man qara'ahuma wanda ya karanta wayannan ayoyi guda biyu da kajja a kun wai karru aya al-ayata saliyata ya karara aya ta biyu sab'an wato bakwai sabahan sab'an masa wa sab'an masa'an masa'an da safe ككرت بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم to amanin min kulli makruhi amana ne daga dukkan abinci mai tafsiri yace hatta mautu har mutuwa in mutum ya karanta da nan dai ba zai mutu ba kamar arada kamar arada Allah mautahu mautahu wanda Allah ya nufi mutuwarsa to an sahu qira'ataha sai mantar da shi karatunta mutanen mu yan tijaniya da yake mutane ne masu yaqini a wajen Allah akwai wani zakiru a jalingo wanda tija gidan Bodi Muhammadu Muhammad Mahmud Jalingo ya tsufa tsufa ta gaske wato jikokinsa ko ya zama kaman kakan zawiya ne kowa na wasa da shi in an zo an same shi a ce masa har yau baka mutu wace ba zan mutu bai na kan talakar jawo kuma haka har yake karantawa da yayi ta karantawa to ran da abin ya zo kuma sai ce to shi ma dai ya gaji zai bi zumudu saboda haka abin da nake nufi a wannan wajen wato ki wato shine karanta lakajja a kundin a wannan lokaci da wannan zarafi da ba mu da aminci da dare da rana a gida da daji a kowane irin yanayi to ya kamata kada mu rafkana daga karanta wato karanta ita wannan aya ta lakajja a kun mu karanta kafa bakwai ko mu karanta kafa daya mu maimaita aya karshen kafa bakwai bakwai da safi bakwai da yamma kuma in mutum yana ba zai mutum yana karanta laqad ja'akum aljani ba zai iya shiga cikin harkar sa ba amanun min aljinni saboda haka muhimmi ne mu lakana wa kanmu kuma mu lakana wa ƴaƴa maza da mata yara da manya kowa ya rike lakar ja'akum rasul min anfusikum azizun alayhi kuma ita lakar ja'akum inda haka zamanin irin na yanzu na tashe-tashen bama-baman nan to in mutum ya karin aka karanta na ƙarja a kun sittin da shida a waje to ban ba zai tashi a wajen ba so da yana da kyau ko mota maulan mu shek shirin Allah kana masa yarda ya lakana mana idan mutum ya shiga mota ya karanta laƙarja a kun hamsin ba magana wata rana wato sai dima habi ɗansa sun shiga mota sai wani abu ɗan faru da mota ɗin kenan sai da zo sai maulana suka gaya masa kisan da ya faru sai ya ce musu shin an kun karanta na ƙarfi a kuwa suka ce sun karanta wani yana daga cikin almadiran maulana ɗin sahabansa sai ce sun karanta amma suna surutu sun karanta wa hum ya'lasu suna suna karanta ta ne suna magana sun ma suka tabbatar suna karanta ne suna magana in ka nutsu ka karanta laqad ja'akum goma ni kam dai ai shaida ne kawai akan karatun laqad ja'akum a mota saboda ka lizimci karanta ta sannan ana karanta ta saboda aminci da amana daga kashewa ko abubuwa na ki ana karanta ayan karshen 66 kullum بنات البداية تيتي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إذا كرم تاتك فاقوم تغني عن جميع الأوراد ta isan ma dukkan gurdodi wata duk wani wurdi da za ka yi na dafa yi idan kai karanta hasbi Allah la ilaha illallah wa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kafa goma to kowane a burdinka da baka karanta da tsari ba wannan ya isan maka da yamma ma ka karanta saboda haka karanta wanda ya mu dai mu da ya'yan mu muna ta yi kowa ma yi in na ce mu da ya'yan mu da garin mu gaba ɗaya kowa na yi aha bismillah
سورة يونس عليه السلام مكية وهي مئة وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم sannan ƙari daga abin da ya gabata da safe idan mutum ya tashi karanta na ƙarja a kuku amina min sharrin alami wato mutum ya amince daga sharrin talikai gaba daya da yamma in ka karanta ƙafa uku shi ma ka amince daga sharrin alam in ka karanta uku da safe za ka yi ni lafiya in ka karanta uku da yamma za a kwana lafiya na'am bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allah shi ne mafi sani da muradinsa da wannan kalmomin alif lam ra tilka ayatul kitabi wancaninka wayannan ayoyi masu girma ayoyi ne na littafi alhakimi gwani wato wanda yake wato alhakimi gwani ko kuma abin kyautatawa daga Allah tabaraka wa ta'ala na'am أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين akana linnasi ajaban shin yanzu zai kasance mamaci ga abin ga mutanen ga mutanen makka ko kafirai gaba ɗaya ajaban abin mamaki an auhaina don mun yi wahayi ila rajulin minhum ya zuwa mutum daga cikinsu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a nanzirin nasa mun ce masa ka tsoratar da wato ka tsoratar da mutane daga aza shi ne kafirai daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala wa bashirin ladina amanu kuma kai albishir a wanda suka imani da Allah ka gaya musu bi anna lahum adama sirkin digadigai wato gabatuwa na gaskiya digadigai ko tabbata na gaskiya ya tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu قال الكافرون كافرين sai suka ce in hada wannan alqur'ani bai kasance ba illa in in hada kai suka ce in hada wannan alqur'ani lafir mubin sihiri ne wanda yake bayyana ne wai karara na إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر له ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون inna rabbakum Allah hakika ubangijinku ubangijinku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin miqdarin kwanaki guda shida daga ranaku na duniya sun mastawa al arshi sannan yayi istiwa'i akan al arshi istiwa'i wanda ya dace ke dacewa da shi idan domin ba tare da kaifiya ko kuma ko jiha ba yudabbiru al-amra Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi ne yake tadbirin al'amura na halitta gaba ɗaya, ma min shafi'in, babu wani mai ceto ga wani illa min ba da iznihi sai bayan izinin Allah tabaraka wa ta'ala zalikum wannan shi ne zalikum Allah wancanin ku mahalittin nan wanda yake mai lura da shirya rayuwa da abubuwa na halitta shine Allahu rabbukum Allah ubangijinku fa abudu ku bauta masa shi kadai afala tazakkarun shin ku ba kwa wa azantuwa ku kina na'am ilayhi mabdi'ukum jami'a wa'da Allah haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
ilaihi marji'ukum ya zuwa ga Allah ta'ala ne marji'ukum makomarku gaba daya gaba daya ku zuwa ga Allah za a koma za ku koma wa'adallahi haqqan wannan alƙawari ne na Allah kuma alƙawari ne wanda yake gaskiya innahu yabda'ul khalqa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake faran halitta ma'ana shine ya fari halitta sun mai yu'idu kuma shine zai mayar da halitta kamar yadda take lokacin tashin alkiyama liyajzi Allah liyajzi allazina amanu domin Allah tabaraka wa ta'ala zai tada halitta ne dan ya sakawa wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihat suka yi ayyuka na gari bil qisdi da adalci wallazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala ko lahum sharabun min hamimin abin sha mai daga ruwan zafi mai ruwa mai tsananin zafi ya tabbata a gare su wa azabun alimun da azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu bima kanu yakfurun da abinda suka kasance suna kafirce wa Allah da shi ai saboda kafircin su
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون والذي جعل الشمس ضياء شيني أبنجد دي سنة رانا تزما حسكي وفي سنة رانا تزما مأبوتير حسكي والقمر نورا يكما سنة وتا mai haske wa qaddarahu manazila ya kaddara wata kuma ya zama yana tafiya akan manziloli har guda 28 a cikin kwana go kwana 28 subhanallah litalamu domin ku san adadin sinin adadin shekaru wal hisab da kuma lissafi ma kana Allah zalika Allah bai halicci wannan abin da aka ambata na rana da wata da kaddara wata akan masaukai saboda adadi da hisabi ba illa bil haqqi sai da gaskiya ba da wasa ba yufassilu ayati Allah tabaraka wa ta'ala yana rabe ayoyi yana bayyana su li qaumin ya'lamuna ga mutanen da suke lura na إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار hakika a cikin sabawan dare da rana wannan ya zo wannan ya tafi ko wannan ya karu wannan ya ragu lallai akwai wa ma khalaqa Allah da abin da Allah tabaraka wataala ya halitta fi samawati a cikin sammai na mala'iku da rana da wata da taurari da taurari wal ardi abin da ya halitta a cikin kasai na dabbobi da duwar watsai da koguna da koramai da bishi da bishiyoyi da ayatul haqiqa ayoyi ne ko kuma dalilai ne a bisa ikon Allah tabaraka wataala da kada takasa amma fa li qaumin yattaqun ga mutanen da suke jin tsoron Allah tabaraka wataala suke imani da shi nan إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا حقيقة وإن دباسا قونا gamuwa da mu da tashin alkiyama ma'ana ba su imani ba wa rabu bil hayati dunya sun kuma yarda da rayuwar duniya ita zama musu canji a lahira wa da ma'annubiha sun kuma nutsu da duniya din to wallazina hum an ayatina da kuma wayanda suke suraf kada nune ga bari tsaroyin mu na
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ulaika wa inshalin kama awaihum an-nar makoman su ita ce wuta bima kanu yaksubuna da abin da suka kasance ma'ana sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na shirka da sabo إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين innal ladzina amanu haqiqa wanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi ayyuka na gari hadihim rabbuhum ubangijinsu yana shiryatar da su bi imanihim da imaninsu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu hakke wanda za su shiryatu da shi ranar alkiyama tajri min tahtihimul anhar gonaki suna wato ƙoramu suna gudana min tatihimu ta ƙarƙashin gidajensu fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima da'awaihu abin neman su fiha a cikin aljanna a cikin aljanna subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah tabaraka wa ta'ala wa tahiyyatuhum fiha wato addu'a to gaisuwar su kuma a cikin aljanna shine salam aminci aminci wa akhiru da'awaihum karshen da addu'ar su ko wato shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibaina
ولو يؤذن الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
ولو يؤجل الله للناس الشر دا الله تبارك وتعالى zai gaugauta ga mutane sharri irin yanda kamar yanda suke neman suke neman gaggawar alheri gaggautar gaggautowar alheri zuwa gare su to da Allah zai biye musu da kuriya da wato لقضي إليهم أجلهم da an gama da ajalinsu ma'ana da an ƙara da an hukunta wato ajalinsu ya zuwa gare su ma'ana da Allah da irin yadda mutum yake jawo kansa sharri da inda yake jawo kansa sharri haka yake wato kamar yadda mutum yake jawo kansa alheri ya jawo kansa sharri to da yadda Allah yake turo masa alherin haka zai biye shi ya turo masa sharrin da yake jawo kansa ai da tuni an gama da ajalinsu da tuni ba su lokacin dai mutum wai in yana ko magana kai kana so wai a yadda sai ka ce in ba haka ba Allah ya maka kaza kai da kanka ka nemo mummuna abu ka dangana wa kanka to falazarahu falazar alladhina la yarjuna liqa'ana sai mu bar wa'anda ba sa kaunar gamuwa da mu fi duguyanin ya amahu suna masu kaiwa da kawowa suna ta a cikin wato dagawar na'am وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان يا عند الضرة لرورة رشن لافية ko talauci ya shafi mutum kafiri da ana lijambi sai ka ga yana kiran mu a gefen sa yana kwance yana zuttuyawa yana ta kiran Allah au qa'iman ko au qa'idan ko a zaure au qa'iman au qa'i au qa'ima ko a tsaye a tsaye ya ambaci Allah a zaune haka a kwanta kai da ta jujjuya falan ma ka shafna an hudura yayin da muka jaye masa larura marra sai kaga ya shure akan kafircin sa ka Allah ya dauna kaman ba mu ya kira ba wato ka Allah ya dauna ila zurrin masau ka ce bai taba kiran mu ya zuwa wata larura da ta shafe mu da ta shafe shi ba kazalika zuyina haka nan aka aka kayyadawa ta lil musrifina ga masu barna ma kanu ya amaluna abinda suka kasance abinda suka kasance suna aikatawa na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون حقيقة من هلكت karnoni na al'ummomin kablikun gabanin ku mutanen makka lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunansu da kafirci wa ja'aluhu rusuluhum manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji dalilai a bisa gaskiyarsu wa ma kanu liyuminu ba su kasance don su yi imani akan wato wato ba su kawace da su imani ba ba na suka ki su imani da Allah ta baraka wa ta'ala ka zalika haka nan na jizil kawar wa ma a jizil kawar ka zalika da jizil kawar mujrimin haka nan muke saka wa mutane azzalimai ma'ana aya shine ma ma kanu da yuminu ba za su taɓa yin imani ba kamar yanda halin mutanen da mutanen makka yake da yanzu nan cewa Allah ya aiko musu manzo da hujjoji yayin da suka zalunci kawun cikinsu da kafirci suka ƙi yin imani to haka wa'ancan na gaba muka aiko manzanni a na gabansu ma ba su imani ba saboda haka ba za su taɓa yin imani ba haka nan muke saka wa mutane wato musulmai wanda suka zalunci kansu da kafircewa manzo da cutar da su da manzo cutar da manzannin sai sa a yinke zuciyarsu ba za su taɓa yin imanin ba na'am ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم سنمك سنياكو ياكو متانمك خلائف مي واتو ميوي في الأرض أبايا كسا من بعدهم باينسو لي لننظر كيف تعملون don mu ga yaya za ku aikata bayansu za ku lura ne ku ko wakanta manzanni ko kuma ba za ku lura ba za ku kasance kamar yadda kuka kasance ku halaka
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر أنت آيوهم وأكنس القرآن بالبينات نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أنكر أنت آيوهم وإن تسكي بيننو قال الذين لا يرجون لقاءنا وإن دباسا قونا قموا دمو sai wato wanda ba sa kaunar tashi ba sa kaunar gamuwa da Allah tabaraka wataala ba sa jin tsoron tashi a kiyama sai ka ji suna gaya wa manzo itina bi qur'anin ghaira hada wannan alqur'anin da ka zo kan mun je yana zagin kuma kanmu yana cewa abota wa Allah shi kadai yana cewa kada a ci mushe yana cewa kaza da cewa ka zo muto ka zo mana da wani alqur'ani wanda a cikinsa babu wa'annan abubuwa gaba daya ba na ka zo mana da wani alqur'ani wanda yake dauke da abinda zuciyarmu take so au baddilhu ko ka canja shi ka tikkira waɗansu abubuwa a ciki ko ka gaya musu ma ya kunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ni ba ni da iko bai kamata a gare ni na canja shi daga wajena ba in attabi'u ni ba na bin komai sai abinda aka yi min wahayi ya zuwa gare ya zuwa aka yi wahayi ya zuwa gare ni in aqahu in asaitu rabbi inni aqahu ni ina jin tsoron azaba yaumin azim azabar babban rana in na saba wa ubangiji na na canja wannan alqur'ani na قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تحسنون kun ka gaya musu lau sha Allah da Allah ya so ma talautu alaiku ai da Allah ya ga dama da ban karanta alqur'anin a gare ku tun da kuka da ina zaune a cikin ku ban ce muku komai ba sai yanzu na zo ke karanta shi a gare ku to akwai wani abu da Allah ya so da ban karanta shi a gare ku ba wala adrakum bihi da kuma ban sanar da ku shi alqur'anin ba wala allabistu fikum umran na zauna a cikin ku tsawon shekara